فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وجصائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبدوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال السبين والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتأتي به بنظرة تأتي لنا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba ta gaba annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna sha tara ga watan Ramadan a hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da goma na goma ga watan hudu a miladiyan annabi Isa a dubu biyu da ashirin da uku Allah yadda za mu ci gaba daga tafsirinmu a inda za mu tashi yau insha Allah da Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa wa idh qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardh min baqaliha wa qithaiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra inna lakum ma sa'altum ضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله تبارك وتعالى yake cewa wa idh qultum ya Musa katina yayin da kuka ce ya Musa, ya kai annabi Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid. Mu fa ba za mu iya haƙuri akan abinci kala ɗaya ba, kullum kala ɗaya, wannan mun gaji ya ishe mu. كذلك بنو إسرائيل في التيه لما ملوا من الحياة قالوا إنه ملوا من هذا الطعام haka nan bani Isra'ila yayin da suka gaji da wato a cikin rayuwa a cikin wannan timuwa suka ce gaskiya su sun gaji da wannan abincin ne wanda yake sauka daga sama shine nau'i guda ɗaya wato mannuwar salma wato zuma da ake kawo musu daga aljanna da kuma naman tsuntsaye sun yi ƙarya ba abincin ne suka gaji da shi ba a'a wato rayuwa a cikin ɗimuwan ne suka gaji a gaya mu kullum sai su kwana suna tafiya amma ya su tsinci kansu a inda suka da sun kwanta sun yi bacci to kawai su tsinci kansu a inda suka fara tafiya sai zama kullum ya zama aikin banza ke saboda haka suka cewa annai musa fad'ulana rabbak roƙar mana ubangijinka ya khurji lana ya fitar mana shay'an wani abu min matin bitul ardu daga abin da ƙasa take tsirarwa min bakaliya daga abubuwa makwankwasa ƙasa wato kamar yadda jiya muka faɗa na wato dankali da doya da sauransu wakista'iha da kuturat ma'ana kwarran abubuwa irin su wato kankana da yaguwa da alayyahu da sauransu wa fumiha da ƙwayoyi irin na masara da da alkama da sha'ir da sauransu wasu malamai suka ce wa fumiha hadda wato wannan abin mai kama albasa din nan tafarnuwa wa adasiya da kuma wake akwai wani adas wani wake amma ba irin waken mu bane nan wa basaliya da kuma albasa wato sai suna bukata su koma su yi noma yace wannan nau'o'i wanda suke fita wato a ban ƙasa sun sani ba zai yiwu a wannan ɗimuwan nasu na kullum ana zirga-zirga a je a dawo a ce an noman wannan abin ba. Dole in dai sun bijiro da wannan noma, to dole za a ba su dama su gangara su tafi a je a samu gari ko ƙauye a zauna sannan a yi noma. Kaga wato sun gaji da wannan zirga-zirgan ne, shekara arba'in fa, kai gaji a dole. Saboda haka wannan ne shine bukatar su a hakika wato sun gaji ne. annabi Musa yake ce musu atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair a yanzu kwa nemi canjin abun da yake shine makaskanci da abun da yake shine mafifici a idan ana maganan nama ana maganan zuma wanda an riga an kammala girkinsa kawai ci zaka yi fa zuma kuma sha zaka yi ka bi da ruwa hankalinka a kwance To ina za a haɗa da abin da sai ka je ka sa a ƙasa ya ka jira ya fito ka noma, ka girbe sannan ka dawo, a surfa shi a niƙa shi, sannan sai an dafa shi sannan sai a ci. Kaga wannan shi ne adana dole, shi kuma wancan shi ne khair, shi ne fi alkhairi, tunda ya fi sauƙi komai da komai an riga an gama maka shi. annabi Musa yake tambayar su yanzu kwa nemi canjin abin da yake makaskanci da abin da yake babba mafi daukaka qalu la nuridu illa hadha faqat suka ce mu kai wannan muke bukata wannan abinci kala ɗaya mun gaji bada Allah tabaaraka wa ta'ala take sai ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala da ya roki Allah Allah ya ce to shikenan ba kuma sai bai zo misra yanzu maza a sauka ka samu wani gari a zauna. Fa inna lakum ma sa'altum abinda kuka roƙa za a ba ku shi. Na tsirrai ya suka sauka a wani gari ana ce masa Baitul Maqdis ko kuma Ariha. Wato wani gari ne kusa da Baitul Maqdis. Wa zar'u suka yi wato shuka Allah ya azurta su da wayannan tsirrai sai ya zama shine abincinsu shine abincin mu har yau. a jiya wani ya yi wata magana tambaya mai fa'idan gaske da aka ce bani isra'ila su suka jawo mana noma a yanzu da ba don su ba da ha yanzu abinci ake saukar mana daga aljanna sai tambaya to kafin a fara saukar musu da wannan abinci da meye ne abincinsu wato shi Allah daɗin noman ne da sauran abubuwa ɗin duka, aya nan suka san abubuwan da suka lissafa ɗin. To, amma shi Allah in ya fara muku ni'ima, ku riƙe wannan magana, duk ni'imar da Allah ya fara maka ita, in ka ga ya yanke ta, to kai ka yanke abun da kanka. Saboda shi alkawari ne, shi Allah, inna Allah la yi gairu ma bi hatta yugayyiru ma bi anfusihim duk ni'imar da Allah ya maka akwai yadda za ka yi ka rike ta sai dai in kai baka sani ba akwai yadda za ka yi ka rike wannan ni'ima ba za ta gudu ba yana daga ciki yawan godewa Allah tabaraka wata'ala yana daga ciki yawan godewa Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sannan ni'imar kuma ka dinga badawa ka dinga badawa an samu wani annabi a wato bawan Allah ne daga cikin bayin Allah salihai wato talauci ya matsa masa talauci ya matsa masa ya rasa yadda zai talauci ba dama sai ya samu annabi annabin zamaninsa yace ni fa talauci ya takura mini na rasa yadda zan yi na rasa yadda zan yi sai ce to ba komai dama annabi Musa ne yace in mun je muna jaci da Allah zan zan faɗa masa ga halin da kake ciki shikenan ya je gana da Allah sai ce wane yace min talauci ya matsa masa Allah ka masa dauki sai yace to shikenan ka je ka ga masa dama rayuwarsa saura shekara 50 ne saboda haka ya zaɓa in yanzu yake so mu ba shi dukiya, amma iya shekara ashirin da biyar zai yi da dukiyar, sauran kuma talauci ne zai dawo har yarsu. Ko kuma mu bashi yanzu cikin talaucinsa ya kai shekara ashirin da biyar, sannan ashirin da biyar na ƙarshe mu ba shi dukiya ya ƙarisa cikin wadata har yarsu, wanne ya zaɓa. Shi kenan sai cito. annabi Musa ya dawo sai ya ce musu to ga abin da Allah ya ce mi wanne ka zaba sai ya ce to bari zai sha bari ya dawo sai ya samu iyalinsa iyalinsa ce a ka ce a bamu kuɗi kawai a bamu yanzu da ke tana da wayo ta ce a bamu yanzu shikenan aka ɗauko dukiya sai aka ba su aka ba su suka fara wani iri haka da wasa-wasa shikenan sai dukiya tana ta bunƙasa tana ta bunƙasa suka yi kuɗi sosai To ita dabaran wannan mata kullum suka samu abun da suka ci, ma'ana in sun kashe naira dubu uku a gidan, sai ta ce to wannan dubu uku da muka kashe, muka sayi abun da za mu ci muka biya bukata kaza, ɗauki kwatankwacinsa kuma ka bayar sadaka. Saboda Allah. To kullum haka ta ɗaura shi a kai. Kaga mata ba duka ne ba su da hankali ba. A wasu suna da hankalin hayafi na maza ma. shi kenan ta ɗaura shi kullum haka ake kullum haka ake har sai da aka shekara ashirin da biyar sai ya zama daidai lokacin da annabin Allah ya ce masa Allah ya ce arzikin zai yanke ashirin da biyar sauran kuma zai ƙarasa cikin talauci shi kenan sai kuma arziki sai ya ɗore ya ɗore shi kenan sai annabin Allah ya yi mamaki annabi Musa ya yi mamaki ya yi mamaki sun ce gana da Allah sai ka ce Allah ni dai mutumin na in ba na manta ba Allah mun yi magana ka ce shekara 25 ne zai yana da wannan dukiya yanzu kuma ya haura 25 sai ce to ka je ka tambaye shi me ya faru ya da shi ni dai ya same shi ce masa to gashi gashi amma me ya faru wai sai ce masa to ni dai wallahi ban san wani abun da na yi shi ba amma dai akwai wani abin da iyalina ta ɗaura ni a kai. Tun da muka samu wannan dukiya duk ilahirin abin da muka kashe wa kanmu ko ‘ya'yanmu, to sai mun ɗauki shi kwatankwacinsa kuma mun bayar dan Allah. To kaga ya gama cin nashin to yanzu kuma wannan da ya bayar dan Allah to yanzu kuma shi zai ci har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Kaga wannan ya gode wa ni'imar da Allah ya bashi kenan to sai aka cika tamar 25 din da da an yi niyan talauci za a sashi a ciki saboda haka rance ake so ka bawa Allah rance mai kyau man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa zai bawa Allah rance mai kyau ka dauka ka bada ka dauka ka bada saboda haka idan muna so Allah ya taba mu ya ta dinka mana to mu dinga bayarwa mu dinga bayarwa mu dinga bayarwa shine sai zama Allah tabaaraka ta'ala yake ce musu a fa inna lakum ma sa'altum wato abinda kuka nema na wato a tsirrai za a ba ku shi abin da kuka nema na wato a amfanin gona duka za a ba ku to kuma sai aka ba su wannan da ya zama shine abincinsu shine abincinmu har yau saboda haka wannan ni'ima da ba dan sun ce sun gaji ba a koma noma to da har yanzu abincin za a dinga sauko man da shi muna ci abin ba zai yanke ba saboda shi Allah ma indakum yanfadu wala ma inda Allah ba ma indakum yanfadu wa ma inda Allah ba abun da yake wajen ku zai kare amma abun da abun da yake wajen Allah wanzaje ne baya karewa Allah ya samu dace to shine Allah yake cewa wa duribat alaihimuz zillah wa'innan Yahudawa da suka nemi canja wannan abu mafifici da wani abu makaskanci, Allah ya ce an buga musu wato zilla kaskanci, wato suka zama kaskantattu, walakantattu, walmaskana aka buga musu kanta. Wato sai zama da wannan kaskancin, da wannan kantan ya lizimce su, ko masu kuɗinsu ne yanzu ka dube su da kyau. za a gansu ga alaman talauci ga ƙasƙanci tare da su. Ya ce, La tara Yahudiyan ba za ka taɓa samun ba Yahudi ba, illa wa tarafi a tarul faƙari sai ka ga alaman talauci ta tare da shi, wa zilla da ƙasƙanci wal maskana da kanta walau na ganiyan ko da mawadaci. Wannan kuma haka Allah ya buga musu. Yanzu haka ai na sha faɗa mana, za a gansu ya ma babbar jib kana yawo shi kuma kan keke yake yawo. kan keke shikenan ya ma manya-manyan tufafi kana sakawa shi kuma da ya singile shi dan gajeren wani haka suke yawo a walakance nan kai ka ci nama ka miƙe abin shi kuma can yan ganyaye za a haɗa haka yan ganye ganye haka sa ɗan ƙarabu ƙarabu haka shine abinci duk abun shirme mala ga wadatan amma kuma babu babu saboda an riga an buga musu wannan kaskanci ya bi su kuma ila yau da kiyamata Allah ya ce wa ba'u suka juya suka koma be gaban minallah da fushin Allah tabaraka wa ta'ala eh suka juya suka koma da fushin Allah tabaraka wa ta'ala me yasa Allah ya zalika bi annahum wato wato saboda su dinnan kanu yakfuruna bi ayatillah sun kasance suna kafurcewa ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina kuma suna kashe annabawa yana daga cikin mummunan laifinsu suna kashe annabawa kamar annabi zakariya su suka kashe shi annabi yahaya su suka kashe shi annabi zakariya yema yana musu wa'azi yana musu ji tsoron Allah yana musu wa'azi yana musu wa'azi ranan suka ce wallahi sun gaji sun gaji suka yi gungu sosai aka dauko makamai aka haɗu da ƴan ta'addan su mala aka sa shi a gaba layi yana gudu suna binsa yana zuwa shikenan sai bishiya ta rabe ta bude sai ya shiga sai ta rufe ta rufe suka ce ai bishiya zaka shiga layi zarto suka nemo mutanen nan ba su da tausayi ba zarto suka nemo suna raba bishiyan haka sai da aka so kan kayansa layi zai yi magana Allah ya ce kul karka yi ba in ka yi magana zan cire ka daga cikin manzanni ya haƙura yana ji Allah aka raba shi biyu da zarfi gefen jikinsa ya faɗi haka gefe da bishiyar gefen jikinsa ma ya faɗi haka da bishiyar suka kashe shi haka annabi ya haya shi ma yana wa'azi kan zina wa'azi da ke suna zina ba su ɗauki mu zina a matsayin komai ba yana faɗa kan zina yana faɗa kan zina duk mai zina ga sakamakonsa, duk mai zina ga sakamakonsa. Wata daga cikin bagaya bani Isra'ila wato wata karuwa, wani mai neman ta yazo zai neme ta. Ta ce, in kana son nema na a harkan banza, to ni ba harkan banza ba gaba ɗaya ma auren ka zan yi, amma sadakin wancan annabi haya mai zagin masu zina. da aibata sunan shi nake so a ciro min kayansa shine sadaki saboda wulakantun duniya a ce kan annabin Allah shine sadakin karuwa wato wannan yana nuna mana duniya ba komai bace a wajen Allah ba komai bace ba bakin komai take amma da duniya wata aba ce wallahi idan ka ki annabi Muhammadu ruwan da zaka sha a bakinka wallahi ba za ka samu idan ka ki annabi Muhammadu numfashi wallahi ba za a baka amma da ke duniya ba komai bane shigen sai aka baka wannan duka amma ka je lahira mana da ke lahiran Allah ya jinjina abin da yayi yace wa idza ra'aita kamar aita ta na'iman wa mulkan kabira dake Allah ya jinjina abun da yayi yana cewa inna ansha'na unna insha'a waja'alnahunna abkara urban ataraba yace li ashabil yamin dake ya jinjina abun da yayi kaga suna da wani abu lahira ne ba su da komai sai wahala ba su da komai sai azaba duk makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da komai a lahira sai azaba saboda me saboda lahiran wata aba ce amma duniya da ke ba komai ba ne ba yadda manzo Allah bai sha wahala ba wannan duniya ya sha wahala ammar walakanci iri-iri sallallahu alaihi wasallam haka annabawa duk an cutar da su to haka aka je aka ciro kayan annabi haya aka zo aka ba da shi shikenan suka kashe wayannan annabawa guda biyu Allah ya tafi gairi haƙƙin ko ba tare da wani haƙƙi ba annabawa ba abin da suka yi su dama in kaga an kashe su zalunci ne saboda dama ba abun da za su yi ballantana su cancanci kisa banu isra'ila yana daga cikin munanan ayyukansu sun kashe annabawa a rana ɗaya guda saba'in bayan sun kashe annabawa guda saba'in faƙama sai aka samu wasu salasu mi'atin minas salihina wasu mutane ɗari uku salihai suka tashi suna musu nasiya wasu malamai kenan suna musu faɗa yanzu annabi wanan za ku kashe tare da wane ya za ku yi da lahiranku suka ce su kai su ma a gama da su su ma mutum salihai ɗin ɗari uku duk gama su kai da su duk suka kashe su kuma a hakan aka je aka cika su kuma ko a jikinsu ko a jikinsu ka yi laifi ba ka jin ma ka yi laifi shi sa a yanzu suka shiga iraki suka kakkashe suka kama su da musulun suka kashe shi suka kakkashe wanda suka dama suka shiga afghanistan haka suka abinan suka dawo gaddafin nan su ne kuma duka ga sunan kullum su ake fama da su a nan isra'ila su da falastinawa kullum fada ya ƙi ce ya ƙi cinye ba to haka dai ga sunan ake ta fama da su ne fitinan duniya tun farko har yanzu to shi ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa a to suka kashe annaba sannan suka tsira kasuwanci suka yi kasuwa aka abunan ko a jikinsu ko a jikinsu Allah ce zalika bima asawaka mai asalin wato wannan yana faruwa ne saboda sabon Allah su a wajensu ba komai bane ƙetare iyaka da ta'addanci a wajensu ba komai bane su yi ta'addanci kuma su ce kai musulmi mai sallah kai ne dan ta'adda To, wato wannan Allah tabaraka ta'ala yana bawa Yahudawan da suka rayu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin kakanninsu ne. Wato yayin da manzan Allah ya zo shi annabi ne sai suka ce to mu mu kuma za a nuna annabta mutanen Makka dai zaka nuna musu annabta saboda su ba ta bai kuma su annabi ba ko Laraba amma mu dai ba za ka nuna mana annabta saboda mu an aiko mana annabi wani ka san annabi a cikinsu ya fi annabi dubu hudu aka aiko annabi annabi banda manzanni annabawa sun fi dubu hudu a cikin bani isra'ila to shine suka ce to mu za ka nuna annabta mu da annabi wane ma a cikinmu yake annabi wane ma a cikinmu yake wane ma an aiko sai Allah yake fallasa wai to da aka aiko wanan da wanan sun yi imani da shi ne to shi ne a yi ja wannan ban kaɗan duka. Sai a ce, ai ga yadda iyayen naku suka dinga yi da annabawan da kuke tinkawon sun zo muku ɗin. Shi ne ja duk wani abubuwan da kake ji. To haka suka suka suka rayu mutane ne wanda ba sa tsoron Allah ba sa gudun kuma me zai je su. saboda haka Allah ya dinga ambata musu munanan ayyukan iyayen nasu wanda suke yabo ai suna yabon iyayensu ne sun bi annabawa mu dama ma abota littafi ne mu ba za a nuna mana shiriya ba mu dama a kanta muke ba za a nuna mana manzanci daga Allah ba mu dama a kansa muke sai Allah ya ce a'a to ai ga iyayen naku ga munanan ayyukansu na innal ladina
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah tabaraka wata'ala yake cewa innal ladhina amanu lalle waɗanda suka yi imani da annabawa wallazina hadu da kuma waɗanda suka zama wato wato yahudawa wan nasara da kuma nasara sune mutanen annabi Musa wasabina da kuma wato sabiina wato wasu mutane ne wanda suke tsakanin yahudawa da nasara su ba yahudawa bane su ba nasara bane to su ake kira sabiina Allah yake cewa duk wa'innan guda uku, guda hudu kai, wato wanda suka yi imani da annabawa ɗaya kenan, da Yahudawa, da Nasara, da Sabi'ina, duk a cikin wannan, duk cikin wa'innan man amana minhum billahi, duk wanda ya yi imani da Allah, wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe. Wa amila salihan yayi aiki nagari da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce waɗannan duka falahum ajruhum suna da ladansu inda rabbin a wajen ubangijinsu wala kofin alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kuma ba su da sauran bakin ciki wato sharadin shine a imani da annabi Muhammad da kuma riko da shari'arsa to shikenan mutun ya zama daga cikin musulmai kuma ya zama daga cikin waliyan Allah wanda babu tsoro babu bakin ciki gare su wato shi addini baya duba me asalinka me asalinka ma'ana kai bakar fata ne ko kai ba yahude ne ko kai ba nasare ne ko kai ba sabe ne ko ba majuse ne ba ruwan addini da wannan kawai abun da yake dubawa shin ka yadda da la ilaha illallah ka yadda da muhammadur rasulullah kana sallah kana azumi kana hajji to in kana yin wannan sunanka musulmi ne sawa'un ba fulatani ne kai ba barbare ne kai ba ture ne kai ba shanise ne kai ba ruwan Allah da wannan kawai ka yadda da annabi Muhammad ka yi aiki da shari'a da shari'a annabi Muhammad to ka masa abin da yake so kuma duk iya larabcinka duk zamantowanka balarabe in dai baka yadda da wannan ba to a wajen Allah banza ma yafi ka ma'aunin kawai shine yadda da annai Muhammad da yin aiki da shari'arsa wannan shine ma'auni na
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا وَذُكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah tabaaraka ta'ala yake cewa yake cewa wa iz akazna mithaqakum wato katina yayin da muka riki wato alƙawarin ku ku tuna yayin da muka riki alkawarinku, wa rafa'ana fa'ukum mutura muka daga dutse a saman ku. Wato abin da yake faruwa na mana bayani cewa su bani Isra'ila Allah tabaru ta'ala ya kira annabi Musa bayan ya yi azumin kwana arba'in ya je don ya karɓi wato attaura. Da ya je ya dawo da attaura ya same suna bautan Ijil, to dai nan abubuwan da suka faru tun mun yi bayani a kai. To, shinkan bayan annai Musa ya zo ya ɗauki attaura, ya karanta musu attaura, to shin sun karɓi attauran sun yi aiki da ita? To shi ne yanzu za mu ji. Shi ne Allah yake cewa, wato, ka tuna ya Rasulullah, ka tuna musu ya Rasulullah, ka ambata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yayin da muka riki alƙawari, wato da bani Isra'ila cewa ba za su bota wa kowa ba sai Allah. Bai za ka zina nisa ga bani Isra'ila ta guna ilallah, ba za su bota wa kowa ba sai Allah. Eh, to, muka yi wannan alƙawari wa rafa'ana fawqakum tura muka dauko dutse wato ciccibo dutse akai wato yayin da annabi Musa ya dawo da attaura a cikin attaura akwai attakalif ma'ana ayi kaza ayi kaza ayi kaza musamman yanzu misali mu a ce an daura mana sallah yin azumi yin hajji shine takalif sannan akwai al'amru yin umarni ayi kaza ayi kaza akwai annahyu hani kar ayi kaza kar ayi kaza akwai halal ambatan halal kaza halal ne kaza halal ne akwai haram kaza haram ne kaza haram ne banu isra'ila suka duba suka ji karatun annabi Musa ya suka ce kai wannan ba za mu yi aiki da shi ba san ba za mu yi aiki da wannan ba yace ha fa nemo muku ne abun da zai zama hukunci tsakaninmu mu yi bauta da shi suka ce wala sam sam bara mu yi aiki da wannan daddaura mana abuwa ba za mu iya shikenan yace to Allah sun gi Allah ya ce to Jibril aje su nawa ne aka yi lissafi a lokacin sun kai mutum dubu ɗari shida Allah ya ce Jibrilu ka je ka ɗauko dutsen da faɗinsa kasan zai rufe mutanen nan gaba ɗaya a zo in ba za su karɓi a taura ba a ɗauko dutsen daga ƙasa a cicciko shi a yi kawo shi saman kansu in ba za su karɓi kai a danne su duk su mutu tunda ba su da amfani haka sai na jibril ya je cicciko dutse tun daga ƙasa aka zo aka kawo musu dutsen nan sama aka ce me wannan suka ce dutse to Allah ya ce ko dai ku karbi at-taura ku yi aiki da ita ko kuma a sake shi ya danne ku ya kashe ku suka ce to shikenan tunda dai dutse ya zo kan ai sai karba shikenan suka tunda ga dutse ga halaka tabbar zai zai faru Shiga suka ce to shikenan to mun yadda mun yadda za mu yi aiki da at-taura za mu yi aiki da at-taura mun yadda Allah ya ce a tambaye su sun yadda sun yi alkawari kada fa a ɗage dutsen su ce ba su yadda ba suka ce wallahi sun yi alkawari shi ne wa iza kazna mi sa'u a gane alkawarin da aka yi suka ce wallahi mun yi alkawari ko an ɗage dutsen nan in dai mun samu an ɗage shi to shi ke za mu yi aiki da taura za mu bi to aka yi wannan alkawari da su sannan Allah ya ce wa jibril to ɗage wannan dutsen aka ɗage shi aka mai da shi inda yake. Allah ya ce, "Sun mata wallaitun min ba da zalika." Na, bisin.
Sun mata wallaitun min ba da zalik, falaula fadulun layi alaikum wa rahamatuhu lakum tun min alkhasirin.
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Allah tabaaraka wa ta'ala yace thumma tawallaytum min ba'di zalika wato da suka samu aka dage dutse to shi dama al'adan dan adam duk abunda dole aka masa ya karba to da ya samu dama fa zai ce wallahi ba zai to kuma su ma haka abun ya faru tunda dama dole aka ce su karba ga dutse to da dutse dan ne kan goma sun karba shikenan suka karba da aka dage dutse suka ga ba komai sarari suka ce bala ba su yi shine summa tawallaitu min ba'di zalika sannan suka suka bada baya suka ce wallahi ba su yi ba bayan an dauki dutsen Allah yake cewa falaula fadlullahi layi da ba dan fadlar Allah Allah ka hada mu da fadlarka saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ba dan fadla ta Allah ba a gare ku da rahamarsa wanda Allah tabaraka ta'ala in an tuba kuma ya zama to Allah yana tausayin bayi wallahi Allah ya ce lakuntum yal hasirin da kun kasance cikin wanda suka yi hasara suka halaka sun zama ba rabo duniya da lahira. Ba rabo duniya da lahira. Ta haka suke, kiyaye mu. Na,
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت faƙulna lahum kunu iratan khasin Allah yake cewa laqad alimtum ai kun san ai araftumul ladina ai kun san waɗanda ita da minkum fisabti suka yi shishigi suka yi ta'addanci a lamarin asabar alamarin asabar yace wannan duk yana daga cikin munanan ayyukan iyayensu wanda a kalu innahum kanu salihina su kullun yace iyayen nasu salihai ne to qur'ani kuma sai da ce ai ga halin iyayen na kuma yana daga ciki akwai mutanen wato kaumu aila wani gari ana ce masa aila mutanen wannan garin wato mutanen annabi dawuda ne alaihi salam sun yi shishigi a lamarin asabar wato sun ketare iyaka ta yin hanya wato ta hanyar farautan kifi wato su na kifi kuma mun hana su mun hana su faƙulna lahum da suka dinga yin su ɗin muka ce musu to kunu ku zama ƙiratan birrai ku zama ƙiratan birrai khasi'in wato wanda suka yi nisa daga rahamar Allah tabaraka ta'ala eh ba halakahum sai Allah ya halakar da su bayan sun koma birrai a da aladu Allah ya halakar da su bayan kwana uku فجعلناها نار
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما كلفها وموئذة للمتقين
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما كلفها وموئذة للمتقين Allah ya ja faja'alnaha sai muka sanya wannan uba da muka musu mun ce musu kada su yi su a ranar asabar suka yi su wato mu kullum ina gaya mana mu dinga gode wa Allah da ya ba mu annabi Muhammad kama kifi aka ce kas su yi a ranar asabar suka dinga kama kifin a ran asabar shikenan sai Allah ya mai da su aladu da birrai kaga mu nan fa Allah ya rufa mana asiri wato su wayannan banu Isra'ila da ke mutane ne masu sabon Allah kuma sun ga ikon Allah. Sun ga ikon Allah. Yanzu a zamaninsu idan ka kuskura ko sata, ko sata kai, to a goshinka za a rubuta. Goshinka ka za a rubuta. Wane ya saci kaza, higin goshi. Kana fitowa, a dama kai ka saci kaza ne? Gashi na goshinka. Wani daga cikinsu ya taɓa wato kaza kaza haka tana da ‘ya'yanta jirajirai ba ta jima da fafe su ba kawai sai ya kama ya kama ya yanka ya soya ya ci kaza ‘ya'yanta suka dawo uwar kuma an cinye mai kazan nan bakin ciki ya ishe ta ta ce shi ta bashi da Allah wanda ya mata haka duka ta bashi da Allah ai cewa ta bashi da Allah yana gama cin naman kazan nan wallahi gashin kazan duk ya fita fuskan gaba daya duk gashin kazan shi ya ko kallo ma da sai ya ban matsar da gashi yake kallo duk gashin kazan a fuskan ya fito kofar gida abun ya gagara ha to gashin kaza gaba daya kaga mu dai yanzu Allah iya rufin asiri ya mana shi wallahi yau ko me ka sa abin nan ba ba ba ba abin da za maka malam ba a rubuta a goshin ka ba bai fito a fuskar ka ba I- ruhin asiri ne Allah ya rasa yadda zai yi ya rasa yadda zai yi ya zo wajen wani malami da daddare malami ya ce lafiya ya ce doyi fuska ya ce me kai ka san dai haka banza wani abin bai fa- ba zai faru ba ya ce wallahi duk cijuwa ce da kajinta wata su kaza sabon fafewa na kama kazar na yanka na cinye ina gama cinyewa shi na wannan gashin ya fito sai ce to to in dai muna so wannan gashin ya fita to sai dai in mun mata dabara amma in ba dabara muka hada mata ba to abin ba zai ba yace me dabara yace dabara ɗaya zamu yi yanzu zan tura wani ya je gidanta ya jajanta mata kazan ya kuma jajanta masa kazan mu samu dai ta faɗi wani magana in ta faɗa shi ta faɗa maimakon kazanta shikenan an samu sauki shikenan aka turo wani saurayi ya zo shi yani in naga kajinki suna ta yawo ƙanana ƙanana ba uwarsu ta ce wallahi jiya ne wani ya kama kazar ya sace ta sai ta kai amma bai kyauta ba kan ta ce wallahi bai kyauta ba can an jima ya ce kai a wallahi tausayin wannan ƴaƴan kajin nan da yanzu mutum da yana kallo dai irin wannan ƴaƴan kajin ya raba su da wasu ta ce to wata ce wallahi to to ya za a yi ka san mutane imanin sai a hankali can aka ci gaba da magana ya sake ta wato kazan nan dai duk dai ya samu da tarfa wani abu can ta ce ham ai ni ma wallahi ke da nayi wadaran Allah wadaran wanda ya saci wannan kaza wannan kalma ta iya wadarai shikenan sai kawai gashin kaza sai ya bar fuskansa da za ta ƙara wani kalma kuma domin ta bi bashi kenan shi sa kun ga shugabannin namu nan mu ba zage su in kai wasa sai ya biyo ka ciko wallahi kana zancen ai wallahi ya toye min haƙƙina ya ci dukiyar mu sai ka zage shi na iya kuɗinka har kuma ya biyo ka bashi kaga yanzu ita kalman wadarai kawai ta faɗa to yanzu ta yi kazanta kan ya tafi a wadarai to yanzu da in ta ƙara wani kalma dai to a lahira za ta biya shi saboda haka dole mutum ya kiyaye Allah dole ka kiyaye Allah wanda suka san Allah suna kiyayar Allah wata rana imamu abu hanifa Allah kara masa yadda wato wani ya zo ya karbi bashi a wajensa kudaden kuma suna da yawa yace dan Allah ka taimaka mini idan Allah ya sa na samu zan biya ka yace to shikenan ba komai ya dauko kudin kuma masu yawa dake su bayin Allah in dai suna da shi ka zo ka roƙa wasu baka ba ai su kullum addu'ansu Allah ya ba su a roƙe su ba da kar Allah ya ba wa wani da sai sun je su roƙe shi shikenan da ya ɗauki kuɗin ya ce yaushe za ka dawo da su ya ce rana kaza ya ce to gashi ya ba shi ana nan ranar ta zo ta wuce ya ƙara masa kwanaki abun ya zo ya wuce duk bai ba shi ba shikenan imam abu hanifa sai ya ce to fa wannan abun ya jima saboda haka farin je ya same shi ko ya manta ne ya zo ya same shi ya ce akar makallahu ni ka karbi kuɗi na amma da ya zo kofar gidan sai ya yi sallama ya sallama shikenan sai mutumin sai ya fito ya fito suka gaisa lafiya lafiya ce kuɗi na ne na zo karɓa ko ka manta ne sai ce ban manta ba amma yanzu ba ta kuɗinka ake ba, wannan inuwa da ka shiga a ƙofar gidana ta kuɗi ne dama, saboda haka tun da ka sha inuwa a ƙofar gidana za mu yi ciniki na wannan inuwa da ka sha. Idan akwai yiwuwar in maka ciko, to in kuma kai za ka mun ciko ma, to shi ke, saboda haka mu yi ciniki. Wannan inuwa ba ta kyauta ba ne ba ita ma ta kuɗi ne. shi ke nan imama abu hanifa ya tabbatar ya sha inuwa kan to amma bai san ta kuɗi ba ce shi ke nan sai ce to nawa ne a kuɗin wato inuwar da na sha ɗin sai ce kaza ne har kaza ya ce kaza ne suka yi ce wallahi ba zan rage maka ba wallahi kaza ne yace to fa in kaza ne fa kana nufin sai na ma ciko yace wallahi ai ciko zaka mu dama wannan inuwa ta kuɗi ne saboda haka tunda ka sha wallahi kuɗin ta kaza ne in ba haka ba kuma a lahira za mu gamu ka biya ni haka dole a cikin ajihunsa ya sa yau masu ce masu ciko sun san Allah ne ah to mala in mu ne abu zai yi a zai yi ba ba zai yi ba to su sun san Allah ne da suka san Allah ya suke kiyayen Allah ya suke kiyayen Allah saboda tunda ya ce a biya shi in ba ka ba za a gamu a lahira a yi ciniki aka yi cinikin dole aka ɗauka aka mace ko shi kenan ya koma gida kaga ina ji gobe kan bare sake zaka ramba shi bai to haka abun yake saboda haka a kada mu dinga zagin magabatan mu akan wasu abubuwa da ba su takara sun karya ba sai kaga mutum ya jawa kansa abin da zai dame shi a nan duniya da kuma lahira Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu to shine a Allah tabaraka ta'ala yake cewa فجعلناها نعم فجعلناها muka sanya wato wannan faƙulna lahum muka ce musu kunu kiratan khasi'in wato ku zama wato birrai khasi'in wanda suka yi nisa daga rahmar Allah tabaraka ta'ala Allah ce faja'allaha wannan azaba da muka musu sai muka sanya ta nakalan ta zama wato azaba ne wanda ta zama ibratan wato darasi mani'atan wanda take hani minirtikabin mislama amilu aikata kwatankwacin irin aikinsu. Allah ya hana sannan a yi? To, wannan azaba da aka musu name da su birrai aladu Allah ya ce mun yi haka ne saboda ya zama izina wa'azi, wa'azi, lima bai ne dai ga wanda aka yi abun a gabansu. wani ka san malam wani ne amma ya koma alade kuma an halakar da shi bayan kwana uku kaga kai ma darasi ne a gare ka Allah ba zai ci a bari ka ki wato bari ba wa ma kalba sannan kuma da al'ummatan da za su zo a bayan su mu kenan mu kenan saboda haka Allah ya yi haka saboda ya zama mau'izatan kuma ya zama wato wa'azi lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah an keɓanci mu wato masu tsoron Allah da ambato saboda masu tsoron Allah su suke amfana da wa'azi wanda ba tsoron Allah ko ya za ka yi da shi ka ta ja masa aya ba ruwansa ba ruwansa to ya ce wato wayannan mutanen mutanen annabi dawuda ne a ya ce kowace al'umma ana ba ta rana na idinta wato ranar sallanta a cikin sati an ba su ranar juma'a su wainan mutane na annabi Dawuda. Falyahudu ƙalu innahum iktaru sabta suka ce a su asabar suke su. An ba su juma'a suka ce a su asabar suke su. Me yasa suka ce a to ai shi asabar Allah ma ya huta ranar asabar. Tunda ya fara halittar duniya ran ladi ne litinin talata laraba duk aka yi a juma'a duk aka yi halitta juma'a wato asabar kuma to Allah ba abin da ya halitta to Allah ya huta a wannan ranar saboda haka su ma ranan suke so ba sa son juma'a iyayen ta wurin kai kenan shikenan su kuma yahuda a nasara suka zabi wato ranan ladi saboda fadin su a ita ce rana ta farko a cikin sati saboda haka sun zabe ta a matsayin ranan su manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam mu kuma mu ne na ƙarshe sannan ko muka zama mu ne a farko sai Allah ya ba mu juma'a wannan juma'a wanda al'ummatan bayan duk sun kuskure mata sun ki zaɓanta mu kuma Allah ya ba mu ita ita ce mafificiyar rana a cikin sati Allah yake cewa khairu yomin dala'at alaihi shamsu wato mafificiyar yini da rana ta fito babu kamar ranar juma'a ranar juma'a nan rana aka halicci annabi Adamu, rana aka sauko da shi zuwa wannan duniya, a rana aka yi aurensa shi da Hawa'u, a ranar Juma'a ya rasu, a ranar Juma'a nan za a tashi alkiyama, a ranar Juma'a nan akwai wani awa, wanda duk wanda ya dace a wannan awa, yana roƙon Allah tabaraka ta'ala, Allah zai bashi abin da yake roƙo. To shi ne, to shi sai shewa yake cewa Allah ƙara masa yadda ya ce wannan awa kuma in kana nema to karka sha wahala awan ƙarshe ne na ranar juma'a awan ƙarshe na ranar juma'a ya ce kuma to alhamdulillahi mu kuma Allah ya azarta mu da wannan lokaci muna haɗuwa muna ambatan Allah tabaraka ta'ala lokaci alhamdulillah muna haɗuwa muna ambatan Allah tabaraka ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya ƙara mana son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ni dan uwa ya ce zai karbi dariƙar tijaniya alhamdulillah dariƙar tijaniya Allah yana son ta yana son masu yin ta ba wani abu ne ɗariƙar tijjaniya ba. Astanafirla ne za ka yi da safe ɗari, sai salatin annabi ɗari, sai la'ila'illa ɗari. Wannan shi ne lazimin safe, idan ana yi sai da alwala ake yi, sana ko ba a magana in ana yin wurin. Da yamma ma za ka sake maimaita haka bayan la'asar. Sai kuma za ka zo mu zauna mu yi wazifa, shi kuma ana astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum 30 ayi salatul fati 50 la ilaha illa 100 jauhara shi ma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayi shi kafa 12 to wannan shine wazifa sai kuma ranar juma'a ana haduwa awa na karshe kafin rana ta fadi a dinga la ilaha illallah la ilaha illallah har rana ta fadi wannan abun da na gaya maka ba daɗi ba ƙari shi ne ɗariƙar tijjaniya. Me yin wannan shi ne ba tijjani. Wani, saboda bai san mai ɗariƙar tijjaniya ba, sai ya ɗauka masu yin maulidi su ne yin ɗariƙar tijjaniya. Wannan aikin da na gaya maka, wani ɗauka sai ya ɗauka masu zikirin buga ƙirji su ne yin ɗariƙar tijjaniya. Wannan aikin da na gaya maka shi ne tijjaniya. me yi kuma shine batijjani me yasa ake istighfari mu mutane ne waɗanda muka cuɗanya da zunubi yanzu ramadan ake ma gulma ake yi ba haka bane shi gulma ake yi kuma shi gulman nan gwamma zina da shi algibatu ashaddu min zina to gulma ake in dai kun zo na dan uwanka to magana wani zai ba shi ne gulman ba. To, sai Shehu Tijjani ce to, a yawaita istighfari. A yawaita istighfari. Ka yi zunubin, to kuma ka yi istighfari ka tuba. Wanda ake so a kama a rike, saboda a tsirar duniya lahira shine annabi Muhammad. Sai ce to shi ma mu dinga masallaci da safe da yamma, mu dinga masallaci, inda Allah ma yana salati. Manzon Allah a mala'iku suna salati. To mu ma mu dinga yin salati. Mu yi da safe mu yi da yamma. sai la ilaha illallah ita kuma kalma ce wanda babu aikin da yake riga la ilaha illallah zuwa wajen Allah babu saboda haka sai ya ce to mu rike wannan safe da yamma a to wannan shine dariƙar tijaniya saboda haka duk wanda yake so ana ba da dariƙar tijaniya kuma hanya ce wanda wallahi in ka rike ta za ta maka amfani ta yi wa ‘ya'yanka da zuriyanka amfani. Ta maka amfani ta ma ‘ya'yanka da zuriyanka amfani. Saboda mai saboda karayu cikin bin Allah da yawan tuba. Amma wannan ba nuni ba cewa wanda ba ya yi ko shi ya yi laifi. Ai abun rabo ne. A gane, wanda ba a kasa da shi ba, ka ce ya ɗauka, ba zai yi ba. Saboda haka, duk wanda ya rika fadila ce. Allah ya kawo mana hanyoyi zuwa wajaje da yawa mutanen da da kafa suke takawa wanda ba su da kuɗi masu ɗan kuɗi su suke da jaki wanda suka ɗan biyu suke da doki wanda suka biyu suke da rakumi yanzu kuma sai Allah ya kawo mana mota to kaga hanya ce ta kusa kusa ka je zuwa Kano hanya ce ta kusa kusa jirgin sama ka je zuwa Saudiya to haka nan wannan ayyukan kuma hanya ne kusa-kusa ka je aljanna wallahi tallahi hanya ne kusa-kusa ka tafi aljanna saboda wancan ya fito ne a hannun kafirai jirgin sama a gane ya fito ne a hannun kafirai motoci he suke kai ka cikin duniya da wuri to wannan kuma ya fito ne daga hannun waliyan Allah jikokin annabi Muhammad to shi kuma sai ya kai ka aljanna da wuri ba hisabi ba iƙabi saboda haka a duk wanda zai karɓa muna marhaban da shi Allah ya tabbatar da mu a cikin wannan dariƙa tana da dokoki da sharuɗa kamar haka in an shiga ba a fita wani da yawa abin da yake ana su shiga kenan in an shiga ba a fita to kuma wallahi akar maka lada za ka yi shekaru a cikinta in za a kawo ma duniyan nan dan ka batta wallahi ba za ka batta ba za ka batta ba saboda daɗin da ka ji a cikinta to amma kafin ka karɓa shi ɗaya dinga ce an shiga ba a fita to kar ma ka fara to shine saboda haka in an shiga ba a fita ba a haɗa da wata ɗariƙa ba a ziyarar waliyi matacce ko raye sai ba tijjani wani sai ce wai an ci ai an sa za a raina manya ke shi ziyara abu ne mai kyau kuma ba a hana kai ziyarci kowaye ba ziyarar zumunci kawai abin da aka hana shine ka tashi takanas zaka je dan neman albarkan wannan sai aka ce kana da shehu tijjani tun da shi ba tijjani ba ne kana da shehu tijjani to shehu tijjani ya ishe ka neman albarka yanzu kamar mutumin da yake da annabi muhammad gashi nan a madina sai ka ce to bane yanzu kana da kuɗin zuwa madina amma kuma ga kuɗi ma kuma kana da shi na zuwa kabarin annabi suleiman sai ka ce to bari ka tafi kabarin annabi suleiman kaga annabi ne cikin annabawan allah babba ne manzo ne to amma tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sai ga dan annabi Muhammad tun da ya fi shi sallallahu alaihi wasallam to haka abun yi an gane to wannan shine saboda haka a ba a ziyarar walima ta ce kura sai wata za a kiyaye sallah a cikin jami'i za a bi iyaye ba za a saba musu za a so manzan Allah da iyalansa da sahabbansa za a so shehu tijjani da iyalansa da sahabbansa sannan ba a shantawa wayan su ne sharuɗan da ina mai karɓa sila ka ji wannan sharuɗa? sa ɗaya hannun naka ka ji wannan sharuɗa? ka ji wannan sharuɗa? ka yadda? ka yadda? na ba ka ɗariƙar tijjaniya da izinin shehu tijjani ka ce ka karɓa sai alhamdulillah na ba ka ɗariƙar tijjaniya da izinin shehu tijjani ka ce ka karɓa sai alhamdulillah na ba ka ɗariƙar tijjaniya da izinin shehu tijjani ka ce ka karɓa sai alhamdulillah alladhi na yubayi na ma yubayi فاتحة الصلاة فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناس الحكم الحكي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya tabbatar da mu Allah ya samu dace Allah ya taimake mu masha Allah masha Allah sallallahu alaihi wasallam amin da salatu ga musaima ala ali ga badrihi min ta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam masha Allah sai gobe Allah ya Allah akan mun sai rakwadi hannun gudun marhaba da shawari cewa idan da Allah kawai sai a tura musu gurin
to shi ke gaskiya ne wannan hali